ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da wannan lokaci mai albarka barkanmu da shan ruwa a wannan rana ta goma sha shida ga watan azumi ko yau mun kai goma sha shida sannan a majalisinmu na tafsiri majalisi na goma sha shida daga wannan masallaci mai albarka masallacin al'afat cikin garin gombe a wannan ƙasa tamu ta najeriya mai albarka muna fatan allah ubangiji ya ƙara mata albarka muna cikin suratul baƙara jiya mun gama aya ta 211 yau za mu shiga sabuwar gaba aya ta 212 ayoyin da aka ji alarma ya karanta wasu daga cikinsu wanda insha allahu tabaraka wa ta'ala a nan ne za mu tashi faɗin allah madaukin sarki زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa zugina lilladina kafarul hayatud duniya an kawata waɗanda suka kafirta rayuwarsu ta duniya waɗanda suka kafirta an ƙayatar musu da rayuwar duniya saboda ganinta wata abar kirki a bar tsiya wa yaskaru na minan ladina amanu sai suka zo suna izgilanci da waɗanda suka yi imani subhanallah wannan shine abin da ke faruwa amma duk da cewa fa walladina taqaw fawqahum yawmal qiyamah wannan kwantarwa hankali ga mumini amma waɗanda suka ji tsoron Allah su ba kafirai ba ba su dau duniyar komai ba fauqahum yawmal qiyama su kuma suna saman kafirai ranar tashin alkiyama kaga yanzu kafirai an kawata musu rayuwa su ne da kaza suna holewa ka shiga damuwa kai imaninka da shiga kuncin da zaka yi da matsatsi da zaka samu a rayuwarka ta duniya saboda yin imaninka ga Allah antum fawqahum yawmal qiyama ku kuma za ku zama sama da kafirai ranar tashin alkiyama wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab dama haka ubangiji yake azurta wanda ya ga dama ba tare da wahala ba tare da hisabi ba ba tare da komai ba ubangiji sai baka matsayi mai girma a biyo ni kan ayar a sake ji zugina lil ladina kafar kafirai an kawata musu alhayatud dunya rayuwar duniya waye kawata musu ku biyo ni baya wal ladina taqaw wanda suka ji tsoron Allah mu'mine suka bi Allah fawqahum yawmal qiyamah su ranar tashin alkiyama a lahira in an gama hisabi dan wuta ya shiga wuta dan aljanna ya shiga aljanna fawqahum su mu'mini da suka bi Allah duk kuncin da kake ciki da damuwar da kake ciki ka daure kar ka bi hanyar kafirai domin ko kana saman kafirai da munafukai ranar tashin alkiyama wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab haka ubangiji yake azabta wanda ya ga dama da sakamako mai kyau ba tare da hisabi ba ba tare da shan wahala ba abulu sai ka samu tayyib mu dawo fa'idodin cikin ayan ba dai an ji gundarin fassaranta ba ubangiji ya ce zuyina wannan zuyina mamnun limalin musam fa'ilu in ji malaman nahau mamnun lil majhul mamnun lil majhul zuyina an ƙawatarwa zuyina lillazi na kafaru na'ibul fa'il din anan waje sai zama alhayatud duniya ai zuyina alhayatud duniya lillazi na kafaru an kawatar da rayuwar duniyan nan ga kafirai to waye kawatar musu ainal fa'ilu manil fa'ilu waye kawatar musu ubangiji ko shedan waye kawatar wa kafirai rayuwar duniya ne zuyina lil ladina kafaru al hayatud duniya wani waje ubangiji cewa yi innal ladina la yu'minu bil akhirati zayyana lahum a'malahum innal ladina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum lallai kafirai mu ne muka kawata musu ayyukansu yanzu zuyina nan waye kenan Allah ne ko in ka dauka zai zama Allah ne ko in kuma ka dauki wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum anis sabili fa su ake magana su ma kafirai ne zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum can an nuna Allah ne ya kayata musu rayuwar suka kafirce nan kuma an ce zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum anis sabili sai ya kawar da su daga daga hanya a wani guri a wani guri yanzu nan duka kafirai ne zuyina lil ladzina kafaru hayatud dunya innal ladzina la yu'minu bil akhirati kafiriku zayyana lahum a'malahum wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum an sabil dunnan kafirai ne to ya zaka yi kuma da zuyina lil ladzina zuyina ne can suratu ali imran zuyina lin nasi to nan kafirai ne ya zaka ce a zuyina lin nasi hubbu ash-shahawati من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحظ ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده kenan kafirai ne inda ya ce wannan morewar duniya ne amma wallahu indahu husnul ma'ab lil mu'minin shin duka kafirai ne ake magana duk ayoyin mun nan gaba guda uku da na kawo dinnan duk kafirai ne zuyina lilladina kafarul hayatud dunya ubangiji ne nan gurin yanzu nan muke nema zuyina lilladina kafaru shin nan ubangiji ne ko kuma ba ubangiji bane don wani guri an nuna ubangiji ne yake kawata wani guri kuma aka nuna shedan ne inna aka ce innal ladina la yu'minu bil akhirati zayyana lahum kaga Allah kenan wanda basu kai imani basu imani da ranar lahira ba sun kafirce mun kawata musu amalahum fasaddahum anis sabili can kuma aka ce wa zayyana lahumu shaitanu a'malahum shaitan ya kawata musu ayyukansu nan kuma aka ce zuyyina linnasi hubbu shahawati ya zaka hada ayoyin nan yadda zaka hada su shine ubangiji baya kawata wa mutum aikin da zai batar da shi sai in ya zaba idan kai ne ka zaba ubangiji sai ya kawata maka tafi kai ka zabi kayanka falamma zagu azaga Allah qulubahum su ne suka zaba sai ubangiji ya zayyana musu shi amma waye farkon wanda ya zayyana musu zayyana lahum shaytanu a'malahum to wannan ayoyin ba iskali mun fito to ya zaka yi da zugina linnasi hubbu shahawati nan ubangiji ne zugina linnasi hubbu shahawati ubangiji ne ya aikin amma sai ya tara jinsin muminai da kafirai kafirai sai suka zaɓi sai suka zaɓi suka bi na shaidan don a cikin ƙawatawan duka za ka yi aiki da shi ta hanyar ƙware da hanyar tsiya zuyina linnasi hubbu shahawati Allah ya sa muku son sha'awa minan nisa'i na daga mata muminai sai suka ɗauki matan ƙware kafirai suka ɗauki me matan banza wa zayyana lahum shaytanu a'malahum zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal badina ya'ya sai zama na kafirai sun yi aiki da 'ya'yansu wajen sabon Allah wa zayyana lahum ash-shaytanu mu'minai suka yi aiki da 'ya'yansu makarantar islamiyya haddan qur'ani suka shiga wancan layi ne wal banina wal qanatir al muqantara da tada dukiya mai masifar yawa mu'minai suka yi aiki da ita hanyar kwarai ciyarwa a masallaci zakka da sauransu zayyana lahum zayyana Allahu lahum amma shaytan ya ce kafirai fa zuyina lillazina kafaru alhayatud dunya ayoyin sun fito gaba daya zuyina anan gurin ubangiji yana yana zayyana wa kafirai a lokacin da suka bi shedan lokacin da shedan ya kayawa ya kayatar musu suka bi shi ubangiji sai ya sai ya zartar musu ya tunkuda su tunda su suka zaba domin Allah ya baka zabi inna hadinahu sabila imma shakiran wa imma kafura kai ne zaka zaba idan ka zaba ubangiji sai ya barka ka tafi da abin da ka zaba زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا ويسخرون من الذين آمنوا samun duniyan da kafirai ta suka yi sai zamana suna isgilanci ga muminai wannan har cikin musulmai wanda ya fajirce kibin Allah za ku ga suna isgilanci da muminai idan ka sa wandon ka sama saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a daga wando sai ka ji ana me ana cewa ya sa wandon kaninsa mace ta sa fiska ta rufe fiskanta sai a ce kuliya a leda baka cikin musulman mafi kenan isgilanci da abin da shari'a ta faɗa kafirci ne ga Allah la tastahzi'u kad kafartum ba'da imanikum kar ku yi isgilanci da abin da ubangiji ya girmama kun kafirce bayan imanin to haka kuma kafirai da suke isgilanci ga muminai suna cewa musulmai yan ƙauye ne kaza yan kaza ne suna da takura matansu suna cikin gida ba a ganin matansu ba a kaza wa yaskaruna minal ladina amanu suna isgilanci ga waɗanda suka yi imani to anan gurin kawai Allah ya faɗa mana suna isgilanci bai faɗa mana nau'in isgilancin ba alaramma mu dawo cikin wace sura ce abasa ne ko eh suratul mutaffifin ubangiji ya gaya mana irin isgilancin ma da suke yi na'am wa yaskaruna min alladhina amanu na'am innal ladina ajramu kanu min alladina amanu yadhhakun wa idha marru bihim yataghamazun sai da wallahi wa idha qalabu ila ahlihim انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون
ubangiji sai ya gaya mana nau'in isgilancin da suke wa muminai yake cewa innal ladina ajramu lalle su kafirai kanu minal ladina amanu yadhakun sun kasance suna dariya wa muminai a duniya wa idza marru bihim yataghamazuna in suka wuce wajen mu'minai sai kaga suna musu isgilanci suna kakkatar da su suna fadan abin da zai taba musu mutunci wa idzan qalabu ila ahlihim su wayannan kafiran idan suka koma wajen iyalansu fakihina sai kaga suna shewa suna murna suna gulman wayancan mu'minan wa idza ra'awhum qalu inna haula ila dhallun idan suka ga mu'minai sai su ce wayannan batattu ne mutanen banza ne kaza kaza kaza kaza kaza wannan shi ne abin da za su ke yi mummine shi ne Allah ya faɗa mana a nan ayan wa ya suka nuna minan lazina amanu suna isgilanci ga mummine amma wallazina amanu fauka wallazina taqaw su kuma muminan da suka yi imani fawqahum yawmal qiyama suna sama da kafirar ranar tashin alkiyama yadda suka musu wannan dariyar a duniya to su ma mumine a lahira sai sun rama alarma aina Allah ya faɗa a Qur'ani na'am eh a wasu ayoyi kuma
وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون ubangiji yake cewa walladina taqaw fawqahum yawmal qiyama lalle waɗanda suka yi imani kuma suna saman kafirai ranar tashin alkiyama ta yaya innal ladina amanu menene ayan innal ladina ajramu banda ita su mu'minai fal yawmal ladina amanu minal kuffari yadhakun a wannan ranar zaka ga wanda suka yi imani suna dariya daga kafirai saboda kafirai suna suna cikin wutar jahannama wannan malamai suka ce daga gidan aljannar ka ne mu'mine suna gidan aljanna suna ganin kafirai suna shan azaba a wuta yadhakuna suna kyalkyale da dariya suna cewa ina izgilancin da kuka mana ranar tashin alkiyama a duniya alal araiki yanzuruna suna kan gadan mulki na gidan aljanna suna kallon su sai ubangiji ya ce yanzu don Allah idan kafiri ya maka dariya a duniya kai kuma ka masa dariya a lahira kana cikin aljanna shi yana wuta hal suwubal kuffaru ma kanu yaf'alun shin an rama abin da kafirai suka yi maka a duniya ba ku ba da amsa ba ai babban ramu ko ba hal suwubal kuffaru ma kanu yaf'alun shin ba a rama abin da kafirai suka maka ba a duniya so da ka mumini ya tada hankali wai ya tada hankali shi yasa wasu masu analysis musulmai da suke tada hankalinsu wai a ce kafiran nan sun fi mu kaza sun wuce mu a kaza sun yi mana kaza su suke da kaza su suke da technology dama haka ne dama su kake sai ka kamo su a technology ba za ka iya ba ai duniyar ka bar su su ci kai taka tana can a'a yan kudun nan su ne masu kaza su suka tara kaza to ai su duniyar ce kadai a gabansu dama hakan za a yi annabi idan ya ce a bashi duk abin da yake so duk mulkin duniya annabi ya ce a bashi ba za a bashi ba amma ya bukace shi ɗakin annabi salisan kan karauno yake kwanciya duk nan ɗinsa in ya kwanta ya tashi zanen tabarma sai na umar ya zo yana kuka ya ce muluku duniya masu mulki suna kaza suna hawa kan kaza ya manzo Allah kai irin wannan dole mu tara kuɗi kuma kaza annabi ce a su duniyar ce ta su mu kuma lahirar ce ta mu to da ka duk wani analysis ma da zaka ji shan wahala wai yanzu ya za a yi mu tashi mu iso su a a kai dai ka wuce su a imani da tsoron Allah amma a wancan karka bata lokacin ka wannan naga Sheikh Uthaymeen da yana bayani kan irin wannan ce ai su wanda dama ta zuce su ta yi kai kuma ɗan kaɗan da za ka samu ta duniya ya fi ninkin ba ninkin da suka samu na duniya ɗin za ka yi utilizing ɗinsa wallahi kafiri zai samu trillions na naira wallahi mai miliyan goma ya fi shi albarka wallahu yanzu kuma ya sha'u bi ghairi hisab ubangiji yana azurta wanda ya ga dama ba tare da hisabi ba wannan ayar akwai wannan ayar da muka akwai fa'idodi da yawa a karkashinta amma saboda abin nan tun da kusan galibin bayanan na fito da su zan karanta mana su a gurguje shakku sai yake cewa fa'idodin wannan ayar yake cewa mumini kar wannan duniyar ta dadara shi kar ya zama ka nitsu da ita hankalinka ya koma har ya zama an kawar da kai daga gidan lahira ta kafirai zuwinan lizina kafaru alhayatun duniya wannan yana kore cewa za mu ni'imtu mu amfana mu ji daɗin ni'imar da Allah ya mana ni'ima ta musulunci karka je ka shagaltar da kai fa'ida ta gaba kafirai ba za su guce ba kullum suna ɗora kansu akan muminai kullum da duk hanyar da za su ga dama ku sha wahala ku gama muslim muslim ticket in ba ku yi sa'a ba kafirai su fi ku more ticket ɗin ba ranan da ba za su yi dabaran da za su yi sai sun fi ku more abin da kuka kawo shi ba ka gaya min ranan da musulmi suka haɗa kai suka kawo wani abin arziki ya zama da su suka fi amfanuwa da shi ina challenging ɗin kowaye shi duk shugaban musulmi zai ce zan muku adalci idan ya tashi su kuma za su yi dabara su matse ku ka gaya min amfani da kake da shi da musulmi zan tiket ɗin kan yanzu ka gaya min shi ka gaya min kujerar maka yanzu ana maganar sai kun yi cikatan kusan 2 miliyan ga wanda ya bayar ma wanda bai bayar ba sai ya ci kwan wajen 4 miliyan da gaya min kujerar aikin haji wannan su kafirai sun iya a lokacin da za ka zofa naku ne garinku ne na musulmai ku ne majority democracy ko a siyasa a demokuraɗiyance ya dace more siyasar tun da kuka fi ƙuri'o musulman gurin ya dace ku fi morewa a bayan za ku zo kuna da muslim pilgrim welfare board sai su zo su ce sai kayi musu christian abin nan welfare board christian pilgrims welfare board sai kayi musu wannan aikinsu ne yastaghillun suna bitin opportunity sannan suna season suna aiki da shi fiye da duk yadda kake tsammani su suke da tsari dan siyasa ba zai zo wurinsu ba sai sun ce masa muna da ka'idodinmu sai kai sani muna da rubutunmu mu kuma muslim muslim ticket mun yadda a yaudare mu da muslim muslim ticket za a yaudare kan kuwa haka kawai sai ka zauna kaya da kuma a yaudare ka a hakan alhalin kana da tsari ya zo ka yi rubuto ka bashi ga tsari na ga ka'ida ta ga abin da nake da shi ga problems din yanki na mu yanki kaza da muka ce za ku maka muna da matsala kaza muna da matsala kaza amma babu wanda ya wannan abu amma wuke wuke wuke mai naija da jama'arsa sai da ya rubuta ƙa'idodinsa aka saka masa hannu ya ce za mu kawo maka yankinmu ba ka wani abin kirki zai kawo magana yanzu 25% ta fito ne kai kuma kana maganin 80% kake bashi sau da aka cikin ƙa'idansa akwai a bashi abuja kuma dole aka ɗauki abuja aka bashi banda sauran abubuwa na ƙasa akfabio yana da ka'idarsa ya ce ka ban da zai rike maka yankinmu cikin ka'idata za a bani senate president shi sa budget na agric wanda aka ba wa yankinsa ya fi na north eastern state gaba ɗaya yawa abin da north west ka ya fi wani ya fi na north west abin da aka ba shi kaso a agric mai ake nomawa a can a ringizon da ya a gudunsa to ba za su guce mai wa yaskaru na minan ladina amanu haka kullum za su yi ta yi wannan na baka misali a kasar ka ne kar ma ka tafi da nisa a jihar ka da ku ne majority kusan sama da 80 bisa 100 a gombe musulmai su ne majority how many local government kristoci suke da shi ko in ce kafirai to da kristocin yan kaɗan ne kristocin yan kaɗan ne masu kristiyanin gaskiya sauran arna ne fastoci fastocin nan da kristocin da suke zuwa coci su ne muka san kristoci amma sauran arna ne to in ka cire in ka cire kristocin arnan ka ba su su ma gudu su sai ka ce kristoci ba za su fi 11% ko 15% ba arna ka ba su 7% musulmai ka ba su 20 wani abin nan 80 wani abu percent to a jihar kama haka za a zo sai an yi sharadi sai an yi ka'ida gwamnan ka kai kuma kana cewa ai yana da kaza yana da kaza baka da wani abu rubutacce haka za a zo a hau manifesto mai ka ba da gudunmuwa mai kake so waɗanda takararka ya zama na ya yi reflecting a manifesto nasa a makance kawai su kuma suna nan suna aiki gwamnati zo su fi ka more ta a gwamnatin demokradiyya din shi yasa wani ke ta zama democracy fa'ida ta gaba ta wannan aya din dukkan al'amari yana tattare da mashi'a ta ubangiji komai ubangiji zai baka zabi kai ka zaba ubangiji kuma nufin sai zartar da shi haka al'amura suke tafiya na'am ala ramma kana nasu ummatan wahidatan
kana nasu ummatan wahidatan fab'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirin وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم Ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa kanan nasu ummatan wahida da mutane sun kasance akan addini guda daya dukkan su musulmai ne babu kafiri ba mushriki dukkansu addini akan musulunci suke da kana kenan ko Allah ya tsare mu da kana a ce da inda na sharri inda da din alheri ne to yanzu akwai matsala amma in aka faɗi da in sharri ne bayan to yanzu akwai kyau kenan kala rawi Allah ya ji kansa ya ce da mu 'yan daba ne ya ce Allah tsare mu a yanzu Allah ya ji kan kala rawi kanan nasu ummatan wahidatan lalle al'umma da ta kasance ta'ifatan wahida wasu na fassara umma anan bi ma'ana ta'ifa kamar shekku temi ta'ifatan wahida abin nan gungu ne guda daya dukansu suna kan musulunci fa ba'ata Allahu annabiyina sai Allah ya aiko annabawa ku duba fassarar nan fa dan mutane suna al'umma ɗaya ne aka aiko annabawa inda suna al'umma ɗaya kan dukkan musulunci me amfanin aiko annabawa ta ma'anan gurin sai Allah ya ce mutane sun kasance al'umma ɗaya sai Allah ya aiko annabawa to da kenan akwai wani abu a gudundina anan mubashiri na annabawan suna musu albishir wa mundiri na kuma suna musu gargaɗi to mai amfani babu amfani ai in dai suna wa'azance suna kan dare me sai an yi musu gargaɗi wa an zala mahimmin kitaba aka aiko da littafi ga annabawan nan ku riƙe nan gurin ku riƙe nan gurin fa ba'athallahu annabiyina wa an zala ma'ahumul kitaba bilhaƙi ku riƙe na gaban liyahkuma annabiyi na fa aka ce ya dace ce liyahkumu sai aka ce mai liyahkuma don su yi hukunci wannan littafin da aka aiko musu don su yi hukunci bainan nasu tsakanin mutane fi makhtalafu fihi a cikin abin da suka yi sabani to can an gaya maka abin da aka shafe kenan haka ne ko ba ka bane yanzu can akwai abin da aka shafe tun da an kawo fi maktalafu fifi kenan kanan nasu ummatan wahidatan faktalafu lalle mutane da suna addinin musulunci tare gaba ɗayansu ba saɓani ba kafirci faktalafu sai suka yi saɓani fa ba sallahu nabiyina sai Allah ya aiko annabawa mubashiri da mundirina suna masu gargadi suna masu albishir wa anzala mahul kitaba aka bawa kowane annabi littafi ku rike fasaran nan shi ma li yahkuma bainan nasi dan kowane annabin yahkuma yayi hukunci shi kadai bainan nasi tsakanin mutanensa fi maktalafu fihi abinda suka yi sabani kun ga wannan shine suke cewa as-siyaqul lahiq yufassiru as-siyaq as-sabiq zancen gaba ya fassara na baya kaga nan guri yanzu ba ma ma bukatan in ka dauki abin da siyaqul lahi baka bukatan ma ka nemi wata aya da za ta kara fassara maka fi maftalafu fihi kamar yadda Allah ya faɗa cikin surati Yunus wa ma kana nasu illa ummatan wahidatan fahtalafu da fa mutanen ba zama ba sai al'umma guda daya fahtalafu to in baka bukaci ayan nan ba wajen fassara siyakin nan kada ya ishe ka fassara ta shi sa Allah ya ce wa makhtalafa dan a nuna maka kanan nasu ummatan wahidatan fakhtalafu wannan kuma qur'ani yana da irin wayannan asalib din yana da su wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra hal idha sama al marid am sama al musafir ham alayhi iddatun min ayyamin ukhra babu to kaga akwai takdiri kenan faman kana min faman kana maridan aw ala safarin fa aftara sai ka sa shi fa'aftara fa'iddatun min ayyamin ukar kamar yadda ya zo nan gudun kenan wa maktalafa fihi ai ba su yi sabani a cikinsa ba in lallade na otuhu min ba'adi ma ja'at kumul bayyana ci bagayen bayyanaku sai dai waɗanda aka ba su wannan littafin bayan abin nan bayan ya zo musu bayan bayanai da hujjoji sun zo musu dalla-dalla suka kafirce bagayen bainahum suna zalunta a tsakaninsu fahadallahu alladhina amanu a cikinsu kuma Allah ya shiryar da waɗanda suka yi imani limaktalafu fihi min alhaqqi biiznihi daga daga abin da suka yi sabani wasu suka kibin hanyar lalacewan suka dauki hanyar kwarai da izinin Allah subhanahu wataala wallahi wadi mai yasha ila siratul mustaqim haka ubangiji yake shiryar da wanda ya ga dama akan siratul mustaqim wannan ayar tana nuna mana cewa al'ummar musulmi da duka akan abu daya ke kuma haka ne annabi adam ya zo da addinin musulunci zuwan annabi adam da musulunci babu kafirci babu shirka akwai sabo akwai sabo ko fabata Allahu ghuraban ya fasa fil ardi liyarhu kayfa yuwari sawata akhi qala ya waylata ajistu ana kuna mithla hadha al-ghurab fa uwari sawata akhi fa asbaha minan nadimi wanda yake cikin nadama ya saba wa Allah ko qala la'aqtulannaka ko yace zan kashe ka kuma ya kashe shi din fa qatalahu fa asba minal khasirina kaga akwai zunubi saban Allah ka irin zunubi duk akwai amma babu shirka babu shirka babu kafirci Abdullahi dan Abbas yake cewa tsakanin Annabi Adam da annabi nuhu karni goma ne shekara dubu wannan shekara dubu din nan da aka yi karni goma din nan da aka yi duka mutane suna kan milla suna kan tauhidi suna kan aƙida babu shirka a cikinsu to sai aka samu shirka ta fara bayyana ta hanyar hotuna salihan bayi suka mutu shaidan ya zo ya ƙawata musu ku ɗauki hotuna ku manna saboda ku cina su aka fara samun shirka amri bin lu'ayi al-khuzai yazo ya jirkita addini yayi barna to lokacin da aka fara samun shirka ta zo ana bautawa mutane ana bautawa kaza fa ba'atha Allahu an-nabiyyi nan ne shine aka aiko annabi nuhu shine farkon annabi annabiyul mursal shine farkon wanda aka aiko wata mata kwanan nan tana history nan Gombe State University ko ta shigo class tana ce musu annabin farko shine annabi nuhu yara aka yi ta rigima a aji ya mu annabi adam ne annabi farko aka yi ta rigima wani ya zo shi ma zai yi masu zai yi gyara ya ce kai annabi adam ne fa shi ne muka sani ta akwai akwai annabi akwai kuma manzo akwai manzo so da annabawa su an aiko su lokacin babu akwai ne da malamai suke tafriki wannan bu'isa an aiko shi da ya ya isar wannan an aiko shi ba sai ya isar wannan an aiko shi zuwa ga mutanen sa kare wannan an aiko shi kaza wannan ya zo tasdidi wannan ya zo kaza to mursalai ana aiko su ne lokacin da aka samu al-ikhtilaf shine farkon wanda aka turo shine annabi Allah nuhu kana nasu ummatan wahidatan faqtalabu fab'atha Allahu an-nabiyina mubashshirina wa mundirina wa anzala ma'ahum al-kitaba bil haqqi liyahkuma bayna an-nasi fi ikhtalafu fi wa anzala ma'ahum al-kitaba aka saukar musu da littafi nan gurin akwai kuskuren wasu malamai Allah ubangiji ya ko kuma kuskuren da wasu suka dauka cewa karkashin wa anzala ma'ahumul kitaba nan gurin alkitab mun gane ko mufrad ne amma ana nufin jinsi kenan kowane littafi kenan kullu rasulin lahu kitab kowane annabi yana da littafinsa to wasu malaman tafsiri suka ce wa anzala ma'ahumul kitaba ai ma'a ba'dihim wasu annabawa ne aka sauke musu da littafi ba duka ba haka wasu suka faɗa wannan kuskure ne babu annabin da ba a saukar masa da littafi ba kowane annabi su suka ce laisa kullu rusul ma'ahum kitab walakin hada khilafu zahiril qur'an wannan ya saba wa zahirin qur'ani wannan ayan ma wa anzala ma'ahumul kitab annabiyina din an aiko musu littafi jinsi ne kowa an bashi littafi haka ma wata aya a qur'ani ta faɗa walaqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan kowa mun aiko mishi alkitabu wal mizan kowa mun aiko masa wannan zahirin aya annama a kulli rasulin kitab kowane manzo na littafi wa hadha huwa muqtada al hal hatta yakuna hadha al kitab alladhi ma'ahu yuballighuhu ila nas dan ya isarwa mutane wani littafin yana zama maktub rubutacce ne wani kuma ba mu san shi ba rashin saninsa ba shi ke nuna ba turo annabi da littafi ba sannan yadda a taura take ba yadda linjila take ba yadda ƙur'ani yake ba yadda zubura take ba kowanne da irin nasa wa anzal mahul kitaba bil haqqi fa'idodi a gurguje da za mu samu karkashin wannan aya din kanan nasu ummatan wahidatan fa'ida ta farko kanan nasu ummatan wahidatan mutane sun kasance akan addini guda ɗaya addinin musulunci fa'ida ta biyu hikima ta aiko annabawa shine albishir da kuma gargadi shine hikima din fa ba sallahu nabiyina mubashirina wa mundirina fa'ida ta uku shine annabta ba a samunta da kokari ba jajircewanka da kokarinka ne har za ka zama annabi ba duk haɗuwanka ubangiji ne yake zaɓa ya ba mutum ubangiji ne yake wannan ko? Allahu alamu haithu ya jalu risalatu ubangiji ne san inda zai saka zaɓe ne Allah subhanahu wa ta'ala yake yi saboda babu irin aikin da za ka yi wayo a ce har ka kai matsayin annabi in ka faɗi haka kenan fa matsala ta gaba an aiko annabawa mu bashiri na wa mundiri yanzu duk wani wanda bai musulunta ba yana kan christianity kaga yaudaran kansa yake saboda annabi isa alaihi salam ya zo da cewa addininsa daga annabi muhammad ya zo su ajiye su ko karbi addinin annabi muhammad wani ya zo yana ce maka shi pasto ne mai bishara kuma har kai maka ke fada mai bishara har kai maka ke fada wani mai bishara ne wannan kuskure ne masu bishara su ne annabawa da masu binsu waɗanda suka karɓi musulunci su ne masu bishara amma du'atun nasraniya ka kira su mubashirin wa ha'ula'i kadibun makaryata ne sai dai idan ana nufin suna yin bishara ce ta azaba dama akwai bishara ta azaba Allah ya faɗa fa bashirhum bi azabin alim to su ba wasu masu bishara masu bishara ne zuwa ga azabar da za a shiga dan duk wanda yanzu ya ce shi krista ne ba musulmi ba to malaminsa da yake masa bishara mai bishara na bishara ce ta wuta ba ta aljanna ba batattu ne in ma har zaka ba su sura ka ce musu almunassirin domin annabi isa wa iz qala allah ya isa ibn maryam a anta qulta lin nasi ittakhizuni wa ummi ilahayn min dunillah su da suke cewa shi ubangiji ne allah sai ya tambaye shi qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq haka za su yi baran-baran a gaban ubangiji ubangiji ce ni ban annabi isa ce ni ban ce ba su kuma sun zo suna ce maka Allah da Allah uba Allah ruhi wata mata mu ta yi program a gidan rediyon Gombe ta wajen shekara goma haka da na yi recording din magana wa ai ku ne ba ku gane Allah da Allah ruhi Allah trinity nan ku ne ba ku gane shi ai shi Allah na kasa din shi kaza shi dan aike ne shi kuma Allah na sama shi director ne shi wani kwaba dai amma kuma waɗannan kake ce musu masu bishara masu bishara ta kafirci kuma ka yadda siffan annaba za ka ɗauka ka ba su Allah ya ce annaba mu bashiri na mundiri kana ɗauka wani fasto kana cewa mai bishara mai bishara zuwa ga wuta wannan ayar tana nuna mana lallai-lallai saɓani tsakanin musulmai yana nan haka zai ta ci gaba liyakuma bainan nasi fi makhtalafu fihi za a sabanin yana nan sunna ce ta ubangiji sunna kauniya shi yasa Allah yake cewa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk walidhalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika dole ne za a samu sabani domin kuwa Allah shine ya halicce mu huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min in ko za a samu mu'mini da kafiri dole a samu sabani so da ba za a gushe ba ana samun sabani cikin al'umma Allah hadi mai yasha'u ila siratin mustaqim Allah ne ke shirye da wanda ya ga dama zuwa siratul mustaqim ita ce ihdinas siratul mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin ita ce wannan hanya ulaika alladina an'ama Allahu alaihim minas siddiqina wash shuhada'i was salihin من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فحسن أولئك رفيقا أنعمت عليهم نكينا صراط الذين أنعمت عليهم hanyar annabawa shi yasa a wannan aya din aka ce maka kana nasu ummatan wahidatan fa ba'asa Allahu annabiyina ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina yadi man sha ila siratin mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin na alaramma
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب الله سبحانه وتعالى كتوى أم حسبتم ويكون tsammani ne haka kuke zato an tarkulul jannata ku shiga aljanna ya ku sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kai annabi da waɗanda suke karkashin ka ya ku musulmai haka kuke zamanin ka ku shiga aljanna walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum misalin wahala na waɗanda suka rigaye ku suka wuce ku suka zo kafin ku bai same ku ba ai ƴan baya da suka sha wahala irin hanyar da suka bi kuma kuka bi to kuma kun san kuma haikun bi wahala ya za a yi mahaifinka ya hau kan dutse ya bi ya yi ta nishi har ya je sama kuma kai maka ce hanyar za ka bi kai kuma ka je cikin lafiya zai yiwu inda za ka bi hanyar annabawa rahmukallah inda za ka bi hanyar annabawa za ka bi hanyar manzanni to yadda suka sha wahala kai ma haka za ka bi amma sai tuma an tarkulu janna tsammani kuke za ku shiga aljanna wala ma ya'tikum mathal ladina khalaw min qablikum irin abin da ya samu yan bayan ku bai same ku ba sai Allah ya fara gaya mana irin abin da ya same su masatkumul ba'sa'u saboda addinin Allah sai da suka talauci wadarra'u da shiga cikin rashin lafiya wa zulzilu aka jijjiga su kaji wani ya ce babu bai iya jijjiga shi to ai jijjigawa jijjigawa inda akan addinin Allah ne ai son ta ake ka ce ba mu iya jijjiga ka ai sai ka jijjiga shine kai addinin Allah da dai wani aboki na nake ce masa ba kowa bane bari ban kira muku sunansa Dr. Abdullahi Gadan Kaya muna Madina lokacin aka karanta mana hadisan mutuwa a Madina da falalan mutuwa a Madina nace kai abokina mu mutu a Madina nan yace ina kun san dr abdullah da iya da raha ya ta abokina ka bari mu koma najeriya mu hau min bari a jijjiga mutu kunna wannan kuma shine mai da'awa kullum duk fala ka duba duk falalan mutuwa a madina amma yana tunanin wa'azin da aka bashi tarbiyyar da aka bashi karatun nan ya dawo garin sa ya karanta kan mutu a garinka wallahi kana da'awa da girman da'awan aikin da'awan ya fito da kai wallahi in mutuwa a madina tana zuciyarka ko akan gadonka ka mutu wallahi Allah zai baka mutuwan madina malamin mu dr abubakar sani birnin kudu malam abubakar birnin kudu ba irin appointment da bai samu har a madina ne tsaya ka karantar akwai kasar da suka ga yayi rubutu kan christianity domin littafin sa yayi rubutu akan talmud ne mujalladi uku three volumes a phd sa duniya ba a yi rubutu a wannan babin irin yadda dr abubakar birnin kudu yayi ba wata ƙasa mai kiristoci da sauransu waye suna so kaga ba kiristoci ne university tana gayyatansa ta zo ya ƙara mata training ɗin christianity a mahangar musulunci malam ya ce birnin kudu ta fi min alheri wannan ina fada in public don malam ma ya gani wannan shi yake fada kuma yana ƙara maimaitawa ya dawo birnin kudun sai karantar da jama'ansa fulaninsa hausawansa 'yan gidansa 'yan uwansa shi sa malamai malamai wallahi baka san me suka bari suka dawo cikin ka ba suka bar nisan duniya suka ce cikin ƴan uwana zan dawo in zo in kafa makaranta na in kafa santa na in yi kaza in karanta a cikin ƴan uwana baka san appointment guda nawa suka zo mutum ba in mutum duniyar yake so zai tara duniyar fiye da wacce yanzu take gabansa amma al'ummarsa dr sani appointment nawa shi ma a gabansa duk hankalin sa hankalin dokta professor hankalin sa ka fadi dawa Najeriya to haka ake to am hasibtum an tarkulu janna har kuke so ku shiga aljanna walamma ya'tikum matal ladina qalaw min qawlikum abin da ya samu yan bayan ku bai same su ba masatkumul ba'sa talauci wani malamin ya kwana yayi sati wallahi babu abin da za ci a gidansa wadarra ga rashin lafiya wa zulzulu ajijjiga su hatta ya ƙular rasulu a can bayan harfa manzon baya cewa yake wanda zina amanin ma'ahu da wanda suka yi imani tare da shi mata nasarullah mu Allah ya ce akwai nasara wai yaushe ne kamar suna ga anya annabin Allah har ya fara samun cewa mata nasarullah Allah ya ce musu ala inna nasarullahi qarib nasaran Allah tana kusa za ta zo ta same ku kuma an kai kwamfiyarin da yadda aka sha wahala a baya yan baya suka sha wahala sayyidina abu huraira sayyidina abi huraira radiyallahu anhu ya ce in yunwa ta yunwa ya rasa yadda zai yi saboda cikin in ka bar shi a buɗe hanjin shi kadai yana lilo ba komai a ciki za a samu matsala sai ya kwanta ya ɗora dutse ya matsa cikin ya zama kamar an yi exercising ɗin hanjin akwai haka dama a wajen ku a likita in dai shi dai to dai dole ya zama daidai ne ya sa dutse ya matsa cikin ku bincika mana a likitanci in yunwa ta yi yunwa bala'i bala'i matsa ciki yana da wani yana da wani infax ne medically yunwa fa suna yin sati babu abinci ba su ɗanɗana komai a bakinsu ba saboda babu kai kuma ba yadda za a yi a ce sau uku dai baka sha ruwa ba ko ka ci abinci za ka ci amma muna ta abin nan kukan yunwa muna kukan kaza mu ji tsoron allah da ta tsaya mana a haka allah ka yaye mana alhamdulillah mun ga yanzu abin yana ta samun ci gaba ko naira tana appreciating ko bayan da depreciating take yi yanzu dala yau nawa kake gaya min ne kabu 100 da 1300 ba da tana 1600 da wani abu yanzu ta dawo 1300 matsiya ce in Allah yadda sai ta dawo makaskanciya ba zan ma faɗa ba kar na yi wa kanmu baki yawa sai ta dawo makaskanciya akan naira insha Allah ta'ala hatta ya kula rasulullah da abu ma'ahu mata nasarullah ala inna nasarallahi qarib lalle nasaran Allah tana nan kusa ga wanda ya haƙuri ya jajirce haka abun yake haka al'amarin yake ubangiji ya faɗa wala nablu wannakum kuma ana jarabtan ku ne don a gane imanin wala nabluwannakum hatta na'lamul mujahirina minkum was-sabirina muna jarabtan ku ne don mu gane mujahidai da kuma masu haƙuri wa nabluwa akhbarakum haka ubangiji yake yin kayansa wani waje Allah ke cewa am hasibtum an tutraku an taqulu amanna ay yaqulu amanna hum la yuftanu am hasibtum ahasiban nasu afwan ahasiban nasu an yutraku mutane kawai haka suke so su zauna haka su da tsammanin su a kyale su an yaqulu amanna kawai su ce mun yi imani wa hum la yuftanu ba a fitine ku ba sai an fitine ku sai an turo maka jarrabawa shi sa 'yan baya sun samu jarrabawa kala-kala kala-kala wasu annabawa an kashe su a banu isra'ila ba irin wanda ba kashe ba an kashe annabi sama da ɗari da wani abu an kashe malaman su kan ba a magana wanda aka kashe mu'jizan ma da ubangiji ya aiko an kashe na qatallahi fa aqaruha Allah ya aiko ya ce wannan naqatullahi ne fa ku je ku kashe ta kana ga za zauna lafiya ba irin barnar da aka yi ba yi ba wasu ma'i zatul buruj wal yawmil maw'ud وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود قدوب أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها وعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد rami aka tona aka sa wuta da kanka za a zo a ce ka yi imani da Allah ko imani da sarki kai kana cewa da Allah a ce shiga wuta da kanka za ka shiga haka aka yi ta azabtar da su mata aka ce imani da Allah ko da sarki ta ce da Allah aka ce shiga wuta ta yi haka za ta shiga sai ta tuna jaririnta a baya sai ta juya ta kalli jariri za ta yi baya ce mama shiga da ni din duk ki shiga da mu ma haduwa ina ma haduwa aljanna yasa annabi sallallahu alaihi cewa ba wa'anda suka yi magana a majanyi jarirai sai guda uku ba ala sabilil hasr ba sai wayannan guda uku din annabi Isa da wannan jaririn da na fada da kuma Jurayj da Jurayj amma akwai wasu akwai wasu akwai matar duk da cikin hadisin ba a kawo ba a kawo wannan ashabul ukhdud ba annabi Isa da da wane na fada da Jurayj jariri na zamanin Jurayj sai kuma wannan matar da wannan matar da annabi su ƙari ne akwai su da yawa ai sai matar da take zaune ta ga wani babban sarki ya zo zai wuce ana algeta ana murna babban sarki ta kalli jaririnta tana masa rawa ta ce Allah ya sa ka zama sarkin can yaro ya daga kai ya ce sadiq kaji kanko ya ce Allah ya tsare ni in zama wancan sarkin mamar ta ce ya haka ya ce sarkin nan fajiri ne kina min addu'a na zama fajiri can sai ga wata karuwa ta zo ana dukanta ana buganta ana buganta sai uwar ta ce Allah ya tsare ka ka zama waccar yarinyar sai ya ce ni kuma Allah ya sa in zama kamata ta ce yaya na ce sarki ka ce ta ce saboda wannan karya ake mata yarinya ce mai ibada mai bautan Allah ƙazafi aka mata ba karuwa ba ce sharri aka yi mata bautan Allahnta da kusancinta da Allah ni in zama haka to sai wannan asabul ukhdud na hudu sai wanda ko kawo ɗazuko kun kawo wannan wanne ne wani ya kawo nan annabi yusuf annabi yusuf wannan jariri na annabi yusuf suna nan wasu da yawa shi sa wayannan guda uku din su ne wayanda Allah ya sanar da annabi ya faɗe su a lokacin daga baya ubangiji ya sanar da su wasu daban so da kaga yadda aka yi ya tabbata wasu a can yan baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce katkana katkana min qablakum yu'khadhu ar-rajulu a can wayanda suka zo bayan ku za a kama mutum fayufaru lahu fil ardi a tona rami a saka shi a ciki a saka shi a ciki sannan a zo a binne rabinsa kenan sai a zo da zarto fayudau ala ra'asihi a yi ta yanka shi har a raba shi gida biyu yadda ake raba kuma baya sakawa ya ce na bar imani da Allah bilmishar ana zuwa da zarto sai an raba shi gida biyu wani jikinsa yadda ake kum yadda ake kum da wannan abun da gashi da kum ko haka ake yin kum da fatar mutum a yi kum mai kifiya a yi kum mai kifiya haka za a zo a yi ta fufudawa yawa kabo fankokin nan a rage fankokin kabo fankokin masallacin a rage sai generating samu sauki a rage wa zulzulu kenan hatta ya kula rasulu alladhina amanu wa hu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib na'am
يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم Allah subhanahu wataala yake cewa yas'alunaka ma za yunfiquna sahabbai suna tambayanka dukiyar da Allah ya basu ya za su ciyar da ita a me za su ciyar da ita kaga bayin Allah na masu san alkhairi fa su ne fa ake samun wasu suke zagin su duk wata yas'alunaka da zaka samu zaka samu galibin ta sahabbai ne yas'alunaka anil mahid kuma Allah ne zai ba su amsa da kansa yas'alunaka anil yatama qul islahu lahum khair yas'alunaka anil anfal qul al anfalu lillahi war rasul yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihi ma ithmun kabir yas'alunaka madha yunfiquna qul al afu yas'alunaka madha yunfiquna qul ma anfaqtum min khair haka za a yi tai za a yi tai Allah ne kuma zai aiko ba su amsa saboda girman sahabbai to nan suna tambaya madha yunfiquna ما نن اسم الاستفهام نه مبتدا ذا اسم الموصول خبره ينفقون سلال الموصول والعائد محذوف والتقدير ماذا ينفقونه me za su ciyar suna tambayin annabi ma za yunfiqunahu Allah subhanahu wataala yake cewa kul ma anfaqtum min khairin falil walidayn wal aqrabina واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم ubangiji kenan wa man ahsanu min allahi qila wa man ahsanu min allahi haditha ubangiji zaka masa tambayan abu daya sai ya baka amsa ya kara maka da fa'idodi shine ake ce masa tahsinul ijaba ya salu na kama za yunfiquna sun tambaya me zaka ciyar sai Allah ya ce kul ma anfaqtum min khairi duk abin da zaku ciyar na alkhairi min khairin kowanne falil walidaini iyaye su suka fi cancanta a fara ciyar da su dukiyarka iyaye fara cancanta sai ka tabbata iyayenka ba su da problem wal aqrabina sannan sai ka tafi yan uwanka na jini wal yatama sai marayu wal masakin sai miskinai wabni sabin sai matafiya wa ma taf'alu min khairin duk abin da kuka aikata da alkhairi fa inna allaha bihi alimun ubangiji masani ne akan sa wannan ayan ta jera mana yadda za mu ciyar kaga idan aka ce alwalidain uwa da uba da duk wanda yake jikin su kakanni kenan idan kakarka tana raye kakanka na raye kana da dukiya baka tsallake mahaifa suna bukata ka je ka yi wa kakanni ba sai ka wadatar da iyaye na jiki sannan ka ji kai wa kakani haka kakani sai ka sannan ka yi kakan kaka saboda yanzu iyayenka su da wajibi kakaninka kuma shi uban nakan shi ma ya je ya musu idan babu iyayen wal aqrabin wal aqrabin sai kuma na kusa na kusan nan suna suma group group ne ɗan uwanka na jini ƙaninka ko wanka ko ƙanwarka ko yarka priority su ne na farko idan suna da 'ya'ya ɗan ƙani da ɗan wa ba za ka tsallake wa ka je ka ba wa ɗan ƙani ko ɗan wa ba ana maganar honorable lawan garba wa ake maganar garba lawan garba kwanaki babban ɗan kawo ya zo ya zo guri na muna magana sai lokacin alaran mamala abdallah mustapha yana gurinsa bafaɗan kawo yana ce yana so yana yi wa abdallah magana sai bafaɗan kawo sai ya fahimci gaba ɗaya hankalin mana abdallah yana kan mustapha sai ce to malam da wata nan nima birin da wadan uwana shi ne maganar gaskiya shi ne maganar gaskiya to ba za ka ba wa ɗan wanka ko ɗan ƙaninka ba ka tsallake ƙaninka tukunna biological ƙani sai ka fara da shi to haka sai na gaba babbanka shi ne kategori na uku idan ga ɗan ƙaninka ga babbanka to ɗan ƙaninka shi ya fi cancanta sannan ka je babbanka duk girman babban nan da kake gani ɗan ƙaninka ya fi shi girma kwarai da gaske wal akrabin kenan idan babu wayannan sannan sai marayu marayu sun fi kowa bukatuwan a taimake su al'umma bayan ƴan uwanka na jini marayu shakku sai min Allah ubangiji ya masa rahama ya kawo yana magana marayun nan koda suna da rufin asiri a sa musu ido a tabbatar rufin asirin su yana tafiya daidai sannan a tsallake wannan category din sannan a tafi wal masaki sannan a tafi miskine miskini kuma duk inda kaga an ambaci miskini duk inda kaga an ambaci miskini fakiri ya shigo duk inda aka ambaci fakiri kadai miskini ya shigo amma in an hada su waje guda miskini daban fakiri daban ina fata an gane kamar kalmar al-islam wal iman ne al-islam wal iman idza istama aftaraqa wa idza iftaraqa istama in sun hadu waje guda kowa ma'anansa daban amma in aka ce al-iman to ana nufin wal islam in an ce al'islam ana nufin wal'iman in an ce al-miskinu ana nufin walfaƙiru in an ce alfaƙiru ana nufin walmiskinu amma in an haɗa su waje guda to daban-daban ne mun gane ku shi sa wani waje Allah ke cewa iya kunu fuƙara'a yi kuni himallahu min fadli ai wal masakin kenan wani guri Allah ke cewa fa kafaratu it'amu asharati wal fuqara kenan wani waje Allah inna masadaqatu lil fuqara wal masakin fa ka gana an hada soje guda ko to in ka zo ba da zakarka sai ka duba ka gama da fakirai su ne first category na talauci sannan in ka in fakirai sun kare sai ka tafi miskinai kaga a zamanin yanzu miskini ba zai samu abin nan ba kenan dan fakirin sun yi yawa to shi yasa ubangiji yake cewa wa man fakta min walad wal yatama wal masakin wal masakin to hal wal fuqara kenan wa ibn sabil da matafiya wa ma tafalu min khairin fa inna Allah bihi alim duk abin da kuka aikata na alkhairi ubangiji masani ne akwai sauran bayanai amma dai waɗannan abin da muka dunkule a wannan aya din ina ga komai ya fito zamu dakata a nan gurin sai Allah ya kai mu gobe insha Allah tabaaraka ta'ala muna da babban bako da zai halarci tafsirin namu na gobe ina ga bai fi mu yi minti 35 ba ko 40 zamu bashi sauran minti 15 ya karasa sannan kuma akwai additional 15 minute da zai ci gaba da bayanin sa shine Dr. Musa Yusuf Al-Hausawi gobe zai zo in Allah da ko sai wani topic mai muhimmanci da muke so mu tattauna da shi abin da ya shafi depression da anxiety karkashin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam la taghdab kar kai fishi menene fishi yake aifarwa dan naji ya ce har wai fishi yana aifar da cholesterol HDL DY yayi ta fada a kurban mu nan da yayi yace galibi wasu cututtuka ba ma protein ne yake aifar da su ba akwai wani psychological abubuwa to a wannan bangar da ce gaskiya tofik ne da muke bukatan sa sau gobe na zo zai dan cika mana sauran mintunan saboda ya zama da bakonmu ne ya fito kan program dinmu sannan kuma sai ya kara tattaunawa abin da ya shafi likitanci insha Allah ta'ala na san za a samu fa'ida mai yawa da izinin Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh